إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara dorinmu a markas ahada sunna da jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna talata sha ɗaya ga wata na Muharram hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar arba'in da shidda da arba'in da shidda wanda ya dace da sha shidda ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da hudu yau sha Allah za mu yi darasi na sha tara cikin littafin cikin suna na sai da sabi darasi na sha tara insha Allah ina ga darasinmu na ƙarshe mun tsaya cikin babi na addu'a addu'a wa asana'u yin addu'a a tsakiyar arwala wanda dai muri bayani na cewa babu wani zikiri da ya zo wanda ya tabbata a sunna na yin addu'a a tsakiya ko kan gaɓaɓuwa na arwala akwai abin da ya shahara mamu nau'in Allah ya yi wani babi ko wannan masa'ada ta musamman kan dukkan gabaɓuwa tun daga wanke hannu zuwa dukkan wata gaba ta arwala ya zo da wasu azkar wanda ake karantawa wajen dukkan wasu gabaɓuwa na arwala amma shi kanshi daga baya ya yi ishara akan rashin raun rashin ingancin wannan ruwayoyi tun farkon tashi na ya yi shi daga baya ya tabbatar da kuran ko rushin tabbacin wannan ruwayoyi da haka dai babu wata addu'a ta musamman da ake a tsake da arwala banda bismillah wajen harawa kuma addu'a da ya kawo cikin baban na alama barik lifi alama barik lifi firziki alama barik lifi firziki wasu da fi dadi wanda muka yi ta cikin ƙarshen baban ko ita muka yi na alama kafin da zambi wasu da fi dadi wa barik lifi firziki wannan addu'a kamar da bayani gabata ne kamar albani cikin tuwamun minna ya kawo bayanin wannan addu'a ta tabbata a wasu wurare cikin layin addu'o'i amma ba ta zo ba ba a keɓance ta da sai cikin arwala ke dukkan wuraren addu'o'i kana yin wannan addu'a dukkan za ka iya addu'a sujada ne cikin tahiyya duk abin da ya kina addu'a amma ba a keɓance ta ba da wuri kaza na arwala amma lafazin ya tabbata alama ga filli zambi wa wasi'ili fi dali wa barikili fi rizki Allah ka fata min zunubaina ka yalwata min cikin gidana ka yi albarka cikin arzikina wannan tana da muhimmanci kwarai yanzu kenan za mu yi addu'a wa ba'adahu yin addu'a bayan an kare alwala shine tabbata addu'a ta bayan kare alwala wannan babu da yi na addu'a cikin muna cikin sunan rudu sunoni na arwala da muke ciki har yanzu daga cikin sunoni da ake na arwala akwai addu'a ba'adan yin addu'a bayan an kare arwala gaba daya shi kuma wanda ce ya yi shi da hadisu umar radiyallahu an ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما منكم من أحد يتوضأ فيسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء wannan shi wanda ta rawa musulun wannan dalilin hujjar da ya kawa ta wannan addu'a cikin sai musulun ruwaya ta zo a duk umar bin khattab radiyallahu anhu yake ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin yatawadda babu wani daya daga cikin ku wanda zai arwala yusbigul wuduwa ya cika wanke gababuwa na arwala kina ya wanke gababuwar arwala da kyau kina ya cika arwala bayan ya kare ya cika arwala thumma yaqul bayan arwala ta cika sai ya ce kina zai wani addu'a ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma ba shi da abokin tarayya na shaida babu abin bauta da gaskiya mace da cancanta sai allah shi kadai kuma ba shi da abokin tarayya cikin wannan bauta wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida muhammad bawan allah ne manzo ne na allah sallallahu alaihi wasallam to wannan addu'a a ruwayar muslim in kai bakin nan yace in har kai haka illa futihat lahu abwabul jannati samaniya sai an bude maka ƙoyoyin aljanna guda takwas kana ƙarewa za a bude ma ƙoyoyin aljanna guda takwas a ce da kulun an sha he ya zaɓa he ka zaɓa kowa takwas ta aljanna he ka zaɓa wannan fadala ta wannan addu'a a ƙarshen arba ya ce wannan ruwa ya ce da imam muslim ya ruto sai sake cewa wa ana bi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتبت في الرق ثم جعل في تابع فلم يكسر إلى يوم القيامة رواه الطبراني في الأوسط ورواته رواته صحيح واللفظ له ورواه النسائي النسائي قال في آخره ختم عليها بخاتم بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة وسواء وقف abinda yake wannan ƙari mun ji da lafazin ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bakin nan waccan fadala ta bude ma ko a kan guda takwas a ruwa da musulunci yace wata ruwa daban ta zo waccan tarko daga umra ne akwai ruwaya daga Abu Sa'id al-Khudri shi kuma yana ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda duk wanda ya arwala faqala bayan arwala sai ya ce subhanaka allahumma bihamdika tsarki tsarkaka ta tabbata gare ka ya Allah godiya ta tabbata gare ka ya Allah ashhadu an la ilaha illa anta na shaida babu abin bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka wa atubu ilaik ina neman ina mai neman yahi gafar zunubaina ina mai koma zuwa gare ka wannan zamu ji ta an ta kafatul majlis kafatul majlis wannan addu'a ana yin ta duka ma wurin zama mazarci duk inda ka zamana a wurin wata mazamana kayan ka tashi in ka karanta ta za a gafa kama kurakure da kai a wani mazamana sannan ta shahara to yanzu nan bayan arwala ga falalarta wanda ya yi ta a bayan arwala ya karanta wannan addu'a manzan Allah ce ko a wani ruwa ta samu sa'id ko ci ba firatin za a rubuta ta cikin wani abu rubutun takarda ko wata fata abin da ya rubutu sun jula fitari sun za a sanya ta jula fitari za haka cikin wani abin rihewa aka sana abin aka rihe fallamin kuskar ilamun kiyama har tashin kiyama ba a bude wannan abin cikin bata da aka rihe wani abin rihewa sai kiyama kenan ta jami zai kana karantawa za a sa abin abin rihewa a rihe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بايع الله shi sai fadara take da wannan kalma za a ɗauke su a sa a cin abu da a rihi ba buɗe sai gobe kiyama ya kawo imam tabaran cikin wannan kishi ausat naka kuma ce ruwa surarwa da san masu rarrata da san ingantattu ne ma'ana suna cikin wanda ake kawo hujja da su kuma lafasin na imam tabarani ne anan ita imam nasa'i ya kawo shi daga cikin amunan laila wala laila amunan yawon wala laila ne kashi ma'ana ya ce nasa'i gurin shi imam nasa'i da ya kawo na ruwaya abin da ya kawo bayan ya kawo wannan a sakarikin sai ya ce bayan ya ce idan ka ce subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai ce yi hutima alayya bi khatim za a sa wani abin rihewa a sa mata kashi a ri fa wuti a tahta al'arsh za a aje ta ƙarƙashin al'arsh falam tukusar ba a karye wannan abin da yake cikin wannan takarda ko wani abin da aka rubuta ba mai karye wannan abin rihewa ila yawmul qiyama har tashin qiyama sai ta yi wasawar wa ƙafu shi mamu da sai sai ta wannan hadisi ne makufi kama albani rahimahullah ya kawo hanyoyi na wannan hadisai wanda suke marfu'ai ya ce duk da nan haka tsaya nan kamar hadisi ne makufi ganin can warko ya ce abu sa'id al-khudri to ya ce manzo Allah ya ce amma shi masu sai kamar magana da yake kenan ba marfu'i bane ba ma gaske magana yana da hanyoyi ba guda ba wanda sun zo marfu'ai na cewa wannan magana kuma ce ko ma ba ka farfuyi ba irin wannan abun bai inda ya tabbata sahabiya irin wannan magana da abin da bai wa a kashi da ijtihadi ko ra'ayi kuma abin da shafi fadala ko lada Allah zai ba da kaza ko zai kaza sahabai ba sa hudi da ra'ayin su da abin yake da alaka da Allah kai su da abin da ce Allah ce kaza ko annabi wani zai kaza gobe kiyama wani abu ne da alaka da Allah dan har ya tabbata sahabiya magana ana da hukuncin marfu'i magana kenan kenan dai wannan addu'a ta tabbata insha Allah sai yace wa amma du'a'u Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin akwai can namu na gasa ja'alni min malik salihin ko na na ziya ko tsarin dai to waj'alni min malik salihin san ma ita ba magana ta wajen sanadi amma wannan shi ne ake magana wannan lafasin guda biyu kenan bayan kayi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka ce allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin to anan sai yake cewa wannan lafazi na allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin fa hiya riwayatun tirmidhi riwayat imam tirmidhi kuma shi imam turmuzi da ya kawo ruwayar wa qad qala fil hadith wa fi isnadi tarab wa la su fi shay'un kabir sai tayi wannan hadisi na imam turmuzi a isnadin shi akwai mai tarab akwai tubkaci da warwara akwai nan a ce kaza nan akwai rishin rishin madogara zamanan na bai da gindin zama iya da maganganu daban-daban kuma yace babu wani abu da ya inganta kan wannan lafazi wani abin kirki wannan kalma da yi Allah cikin albani rahimahullah yace wannan magana ba ta da wata madogara ganin ya kawo kamar ibn Khuzaimah sauran wurare malamai wanda suka zo suka ture cewa wannan itirabin da yi ba ba magana itirabi haka ibn Qayyim cikin zalim mal ya kawo dalilai hadisin bashi da wata bashi da wata kura ko daya shine bashi da hanyoyin da ya samu dogara shi yasa ce itirabin ne amma hadisin yana da gindin zama tabbas kuma ya tabbata wannan ƙarin na Allahumma ja'alni min tawwabin wa ja'alni min mutatahhirin ya tabbata ta hanya tabbatatta wannan shine ya aiki da wacce mata Imam Nasa'i ta ta Imam Tirmidhi kuma yace hatta Imam Tirmidhi ba iya magana bane kan ruwaya gaba daya a'a wannan ƙarin ne Imam Tirmidhi wannan lafazin ai ya kawo shi na shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya kawo shi ƙarin wannan ne Imam Tirmidhi hanyar da yake da ta kai tarab amma cewa iya da hanyoyi wanda wannan tarab din tabbas hadisi na da gindin zama ya tabbata ka ƙara bayan ka ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min mutatahhirin bakin tarbi babu wata gani min ba ta sani wannan ba tabbata ba wannan shine abin da yake wannan wuri sai salatu raka'atayn ba'dahu yanzu mun ji dai fadala ta yin addu'a kuma da irin addu'a da ake bayan an kare alwala cikakka ga abin da ake samu na fadala sai yanzu dan mas'alar duk ya magana sunnoni na alwala ne ko akwai wata sunna da ake so in ka yi arwala ka yi sallah raka'a biyu warin wannan sunna ce ta arwala raka'a biyu bayan arwala shi ma wannan ya kawo ta a layin sunna mai dalili sun camin an tafi ke sunna daman da abin da zai gaya maka ya gaya ma ga dalilin da ya ce kaza ba kudin haka ya ce maka za ba da abin da ya kawo zai kama ka dalilin shi wannan magana da ya ce sallah raka'a biyu bayan arwala tana cikin sunnonin arwala مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام إني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجع عندي من من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا سليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أسلي هنا رواية بخاري يكاتا مسلم يكاتا me yake hadisin abu huraira kai yake ba labarin abu huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ma bilal radiyallahu anhu ya ce ya bilal hadithini bi arja amalin amilatu fi islam ya ba ya bilal ka bani labarin aikin da ka hiji da ka yi a musulunci wani aiki ne ka hiji ka yi abin kwarai me ya kawo mai tambaya ya ce domin inni samitu dufan alaika bayna da fitina na shiga aljanna na ji karan takalminka a gabana a gidan aljanna karan takonka a takalminka me ka yi ka samu wani matsayi bilal kai nake ya samu wata daraja a gidan aljanna aka je da annabi karan takun bilal sai ya ce mishi to ni dai abin da zai ji ya ji da shi ya ce ma amiltu amalan arja ilmi ni dai a waje na ba da ne ba wani aiki da na yi kamar samun wani abu ke na muhimmi ke ji shi kamar ya ce min anni lam afata har tuhura ban taɓa wani tsarki ba da sun tsaki mana a walla ne ka ba ban kana ban taɓa wani tsarkaka ba da sun tsarkaka mana a walla fi sa'atin min lailin aw nahar dukkan lokaci kenan ko cikin dare ko cikin rana in dai na a walla illa sallaitu bi zalika tuhi na yi sallah da wannan tsarki wannan a walla kuma zan sallaci ya ce ma kutiba li an kusan zan sallaci abinda Allah ya kaddara a sallata karanci na kai da raka biyu ko wannan ruwaya bukhari ya kawo ta muslim ya kawo ta sai wa an uqbata bin amir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ما أحد يتوضأ فيسلم الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وجهه عليهما إلا وجبت له الجنة yace a wannan ruwaya ukubatu bin amr ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ahadu yatawadda babu daya wanda zai arwala fayyusin wudu'a ka je kyautata alwallar ka yi auna alwallar yadda take inda har ka kyautata wani alwallar kuma wa yusalli raka'atai ya salla raka'a biyu da wannan alwallar amma sallah za ka yi ta kasan inda kake ya kabiru da kalbi wa jawo da huskarka da zuciyarka kurin kana kan wannan sallah baka je yawo ba kana can kana can kana can duk ka kare yawon ka dawo sallar wani ma zai rasa ma ina ma yake kuma na ɗabi'a ɗan adam ce zuciya ta kan kai nesa kana nan masallaci amma kana kana yanzu ko ko wani gari da ba na buga labarin na wani ɗan uwa wani bawan Allah cikin mutanen garin nan na san shi babban mutum ne ya faɗi da kan shi yake faɗin abin da irin wannan tunani da yake yawa mutum yawa a ka'aba a makka ana sallah sallah ta falla da liman iya tsaye aka yi rukui bai ba rukui aka ɗago daga rukui iya tsaye aka je su ta ɗaya ta biyu tukun san inda yake cewa wallahi lokacin da aka yi rukui ce yana yana a cikin banki ya mai wannan kowane an kuɗi allah ka ce iyayen ne a banki ya mai da kuɗi kwayan nan da ke mafi kudin wannan iya nan iya mana iya a nan cewa iya nan wanda aka yi aka yi na kaka ne wadda kashe kiwon ya wuce kada ta zama ka san gare ba sai daga baya gana ashe shi har a makamaki ba ma masallaci ba a harin yake Allah shi ne da wani kenan nan wannan fadala ana samun ta idan aka yi sallar zuciyarka tana nan ba ta zai ko'ina ba to kana da wannan fadala ta samun wajibcin gidan aljanna kurin tukucin aljanna sallar raka a biyu ka yi da zuciyarka guda tana nan kurin a yi na kwarai kayan da zuciyarka kwarai a fama ya da fama suna ta jaraba haka samu iya ka samu ta jaraba insha Allah wannan bayani na wannan fadala ya ma muslim ya rubuto shi haka abu dawud haka ibn majah haka ibn khuzaimah cikin sakin shi wa an umran maula usman annahu ra'a usman bin affan radiyallahu anhu da'a bi wajhi fa afara ala yaminihi min ina'i fa ghasalaha thalath marrat thumma adkhala yaminahu fi alwudu' ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه to yace umaran kaman ce bararren bawa ne za mu ce kurin aka ce maula asali bawa ne amma ya sami yanci shi ne muka ce hartani hartani ai kalma ce ba abu daban hartani daban wanda ga asalin kalmar ta taso kasan laraba suka cire haɗe harfi asali daga horon tsari horon tsari horon tsari kenan sabon samun yanci sabon nasan yanci kenan daga ba asalin horon tsari ta ce hartani asali hartani ta ce hartani za a bawa amma ba shi yanci daban ne da abu ko abu kuma bawa ke to usman kirmaula asali bawa ne amma usman ya mai da shida ya ce wani masu bada labarin su wuri da yawa yana da sai da yawa mana to shi ke cewa shi an nahu shi kumana ya ce ra'a usman bin affan da tana tawar da alwudu ya ga usman ya sa an kame abin arwalla shi ne alwudu'un bil fata ma'ana abin arwalla alwudu bi damma yin arwalla shi ne alwudu wudu damma saman wawakin kenan yin arwalla bilfata kayan abin yin ruwa ke wadu kina ya sa an kame abin yin arwala fa afar ga alamini na ya zuba wannan ruwa a damar shi fa gasala salasa mara ya wanke hannun shi ta uku sun ma adakala yamin wa fil wudu ya sa hannun shi na damar cikin abin arwala sun mata mata mata wastansar ya kurkure ya shaƙa ya hatar ta san dai duka guda ya kurkura shaƙa ya hatar haka ce ta ma mun karanta ba ya kurkura ya shaƙa ya hatar da duka guda bayan ya gabata dalla-dalla a baya ya ce kuma sun makasar waje a wasu lasa ya wanke suka shi sau uku wai dai da murfaƙayin sara ya wanke hannu zuwa gwiwa hannu sau uku sun makasar da rijilai kuma shi ma salasa ka gana ya kaga bai kawo ma shi hau kai ya san abu da ya ce bayan haka ya ce ra'ayatu na ga manzon sallallahu alaihi wasallam ya tawadda abu hada na ga annabi yayi irin wannan arwallatawa summa qal sai bayan ya arwallai irin wannan da kuka na muku sai ce man tawadda nahu bi hada duk wanda ya arwalla irin wannan arwallatawa summa salla raka'atayn magana din karuwaye sai sallaci raka'a biyu la yuhaddisu fihi ma nafsuhu ran shi bai yi hira ba ma'ana ran shi zuciya shi bata mai wasu wasu komi ba kurin a sallah yake kurin wannan sakamakon irin wannan sallah ce gofira lahu ma taqaddama min dambi za a gafarta mishi abin da ya zai na gaba ta da zunubin shi in ka yi ta sak aiki na baka ba Allah shi da mu wannan ruwaya Muhammad Bukhari ya rubuta haka Imam Muslim da wasu malamai banda wannan su tawagayar goma da wasu malaman hadisi da man banda Bukhari Muslim sai nan a sai da sabu ke cewa wa ma baqiya min ta'ahud mawqi' al-aynayn wa ghudun al-wajhi wa min tahdik al-khatam wa min mash al-unuq lam nata'arrad li dhikrihi لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح وإن كان يعمل فيها تتميما للنزاهة yace abin da ya saura na kulawa da ɗan lokon ido a sa ruwa a wanke ɗan lungu na ido da wasu ɗan lunguna na fuska da ya ɗan koyi na kula da wani motsa ya zobanya da shahul wuya duk wanda yace ban kawo su ba saboda hadisan da suka zo da wannan magana ba su kai ba darajar hadisi sahihi balle akan hujja a ɗorawa mutum shawar yawon ko bin hanyoyin kunne da na huska sauransu to nan ce duk da ana yin wannan ba laifi ba ne ba ana yin su don cika na zafa ko ina lungunan ka na ido sauransu ko ina don cika a wanda ka cika dace su baka rudu shi ne kuran ta da albanin suka taba mulmina ya kawo magana da ya kawo wannan wuraren ana iya sanin kulawa da su amma ya ce magana ta zobanya ma an ce idan ta kama gabbata motsawa ta ce kamata ka na motsa ta amma tana motsi ba sai a mutakwa da ruwa tana ruwa na ya shiga to amma idan bata motsa ne ita ke za a dan motsa ta dan ruwan shiga ciki ya ce kun magana ta wuya babu inda aka kawo ko ma shi ingancin magana shan wuya ina na gama ga shan wuya wuya bai cikin wuraren za a ce don ba wanka ba ne ba rula ce su biya amince abin da ya wannan shi ne sunoni na arwala da ya ambatu guda goma sha bakwai sai yanzu kuma makaruhatu makaruhan arwala za ka ga ba tare ba da ya ƙi daga ɗaya biyu ko ko kaza kurin sai cayi yukon rahudul mutawaddi an yi turuka sunnatan min sunan mutakaddimata zikira hatta la yi ƙoron mutawaruwa لأن فكر المكروه يوجب حرمان الثواب وتتحقق الكراهية في ترك السنة كرة yanzu duk a jumlace ya ce an hana ba a so an ƙi ga mai alwala ya bar sunna daga cikin sunnoni da suka gabata dosha ba aka ambato ma wani sunnonin kenan ba a so ka bar su barin su kayan karu duwar suna da aka ambata rashin yinta shi ne makaruni me yasa ya ce hatta da yi rabu sawaba don kankaranta lada da ake samu na yi wannan sunoni ka kula da su ce da an nafi da makaru aikata makaru a wannan tsarin yujib da shemarin sawaba yana haramta yana wajabta maka haramta ma lada da ake samu kinan kayan tsara lada malamai sukan kawo na fiƙihu maganar makaruhi daban ne da haram da nasun ƙur'ani ya kawo shirka da manyan lahiya ce kusa da kan sai gane makaru inda rabin sai daga ta cikin nasun ƙur'ani cikin tsira da ya kawo duka da ya ji ruwa ta shirka da duka wani makaruhi wani ubangiji mana makaruhi ka gane ke shirka da ruwansa da abubuwan haram Allah ya makaruhi kenan da abin da ya shahi haram a wajen malamu suna ta kuma aka ce makaruhi ko Allah bai san shi ta masu ana a gane wani wasu kuce makaruhi ba wancan makaruhi wani haram wanda Allah bai san kaza an ce a hana kaza wannan mu daban ne anan abu ne wanda ba a so ka bari amma ba a baka zini idan ba kai ba shi a nan malamai su suka ce makaruni shi suke yi ba suna neman wancan makaruni na haram sai wannan shi ne kuma a tsarki na kuma makaruni da ya kawo duka ta jerawa abinda duka wannan aka jera bayan ka koma bayan kun da kaka basu barin su makaruni duk da akwai wani magana ta yin magana cikin arwallah sun shahara cewa babu da abin da ya tabbata a na wai in kai arwallah kana da abin da ake cewa abin da ake sha yawo wai idan kana arwallah kai magana akwai mala'ika akwai shaidani tare da kai in ka kare ba ka yi ba magana sai mala'ika ya bi ka in ka yi magana sai shaidani ya bi ka wannan kamar da sistema al-mustada'at ya kawo maganar cewa babu wani magana da ta zo kamar kurin abu ne na kwashe-kwashen mutane ba shi da tushi na kwarai cewa an kai magana kurin magana in mai kyauce mai kyauce mara ke ba ta ke kwarar ba wani an kai magana kun ba wanda ya haramta ma a ruwan magana an kana a ruwan da ya kyauce ba hana magana ba kana a ruwan ba da su da ya tabbata wanda ya hana magana ana a ruwan sai a nawaɓin rudu nan kuma zai magana akan ababen da suke sa arwalla ta warware an yi ta amma ta ɓaci duk abin komi ya cika amma ta kare ya sabuwa lilwudu na waƙidun ta butulu arwalla tana da ababen da suke warware ta ɓata ta kwar ko da an yi ta wata harushu al'ifaratin makasudin minu kuma tana hudda arwallan daga fa'ida da aka yi ta don shi da abin da ake don shi da aka yi to taurare kiran da abin da ake da arwalla ba a yi ta lalace batta wannan abin da batta sallah batta damun aka ce batta sallah ta wace me batta yi ta fita daga matsayinta na arwalla ko da an yi ta ya ce na zukurwa fi maye zan ambato abin da yake warware alwala cikin abin da zai biyo baya duka zai joro maka abin da suke warware alwala ya ce na ɗaya kullum ma harajar min sabilai alƙubul wa dubur wa ya shi mun zalika ma ya duk abin da yake hutawa daga hanya biyu mu shiga ciki ƙubul al'aura zakari za mu ce wurin mutsari ko daga wurin kashi dabin da yake hutawa daga mu tsari ko daga wajen kashi dabin da yake hutawa daga nan shi ne abin da ke wurin ana daga nan yanzu ko zai maka bayani abin da suke hutawa daga wani wurare ya fara ci albau wutsari yana warware arwalla walgaɗi haka bayan gari yana warware arwalla wannan magana da yi sai sha da ƙaunin layi ta'ala a wuja a hadin minkun minan gari can ya ɗauko ne na wani kuntun junuban fata hauru wani kuntun mara da au'ala safarin a wuja a dukkan minan gari a wula masu mutum da lamta judu ma zuwa ƙarshen fitar mata yin kai ba zuwa ƙarshe wani can ya jero su cikin ma'ida kenan nan a wuja a dukkan minan gari ko ɗayan ku su daga nan alga'in sukan argayi duka ce biyan bukata karin magana ne kinaya ce ta wutsari ta bayan gari duk da ana kashe bayan gari don misali ta argayi wani wuri kama a wuri da ke tsare mutum ma maboya malama a ce albaraz albaraz a ce jeji da akwai aka ce yaƙi daji ko ya daji duk su ma karin magana ne ya ce me argayi ita huwar kinaya ta an kasa alhaja min bawlin wa ga'ib alga'ib shi ne kinaya ce kuma ce karin magana ne na ɗan ba aka ji barkwance na biyan bukata ta wutsari ko bayan gari ana kiran su alƙa'i to nan kenan yin ga'i kenan yana wace ta arwala ta wacce ayar da take bayani akan amma babu amma babu ruwa a yake mawa wannan su ne abin da yake bayani na wutsari da bayan gari sai ce kuma daga cikin abin da yake bata a arwalla ko da ba bayan gari ba ba wutsari ba akwai rihun dubar iska ta dubara akwai iska wadda ba ta dubara ba ta baki a fuskar baki ha ba ga tsaba ita wace akwai iska ta mata mata samun iska daga farjinsu ta yi kara ta yi iska tana kara kuma ta ci iska ta waccan bata bata shi bata bata arwallah ya ce iska daga dubara wurin kashi ya yi maka bayani ta sirri kenan iska an ta fitar da wani daban ba nan ba bata bata arwallah لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ya wannan magana ta iska tana bata arwalla dalilin hadisin abin hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadukum dayan Allah bai karɓa sallan dayan ku idan hadis din yi hadisi shin hadisin kenan iska zamu ce ko da duk hadisi a ciki yace hatta tawadda sai kai arwalla tukun Allah zai karɓa sallaka kiyan taurore ba mu da sallah aka iska فقال رجل من حضرموت wani mutanen hadramaut mutanen yaman da abu da kawo labarin ya ce man hadasi ya abu huraira me hadasi da ya ce za a hadasa me ke ne hadasi duk da ya ɗaga gama amma ya abu da ce ya mishi fusa'un audura fusa'un audura shi ne hadasi fusa'un iska mai saciya saciya za ka ce ko dora ko mai tsara ta yi saciya su ko ta ɗi shi ne ta yi ƙara ke shi ne iska shi ne alhadisun da ke magana mutafakun alai bukari ya kawo su da na kawo ke duka nawan iska biyu tana ɓata arwalla ko mai ƙara ko mara ƙara wa an wani ruwa bukari musu sun kawata wa an wata ruwa daga abu hurairu radiyar anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو, أو يجد ريحا رواه مسلم وانا مكان يأيتا نرواية تا إتما تا أبو هريرة يكي بعد لبان تمزان صلى الله عليه وسلم يأتي idza wajada ahadukum fatina shay idan ɗayan ku ya samu wani a cikin shi ke ciki ya dan kadawa ya yi dan qur ya kake shakka yace fa ashkala alayhi ya abin ya rike maka akhraja min shakka hudu anya na iska ko bin iska ba kana kokonto ciki ya dan motsa to a lokacin da kake kokonto ta hoto ba ta hoto ba manzo Allah ce fa la yakhruju min masjid fa la yakhruju min masjid kai hoto da masallaci kenan kaka ɓata sallaka kaka wuta sharɗi mai ce hatta ya sama sautan awamiji da biyan sai ka ji ƙaranta sai ta ta yi ƙarar iska ko ka yi tsamunta nan sai yake ce bayan ta musu rawasun sai ke ce maka walaisa sama'u auji damin ra'ayi ya ta sharaɗa fi zalika to da annabda ya ce maka ya kaji ƙara ko tsami ba sharaɗi ba ne ba mai asalin maganar ya ce bal al-murad husulul yaqin bi khuruj shay' min abinda ake nema yanzu a sami yaqini kuma kenan shakka ka da shakka da ce gaji ƙara ko gaji tsami aka ce iya misali misali mutum iya misali saciya ce ta hutu ta hutu ba zai ƙara ba kaga kana mara ka karanta tsami kana mara akwai wani sabon jin tsamin kenan suka ce ayi nimin muna da kirkiri ba shi ke ta nan bayan ka ji kayi iska ta wuto bayan kana ji a cikinka ai iska bata kara amma kana ji a cikinka ka ka ka ka wuta iska ta wuta to kaga ce ayi ko da iska ta wuta an ce ayi an ji tsami to kai kuma kace kana mara ko ba mijin tsami na ko mijin tsami a in dai ka sami yaqini ta wuto shikin ba ka ce ka ji tsami ba ƙara ko tsami da aka yi magana kenan da annabi ya magana kakka bar sallah sai ka sami yaqinin hutawa sai muka magana da yake magana muka bata akwai masu ganin cewa idan ai anan mu abin da yake magana shahara tunda hadari sauransu ya ce mun shakka fil wudu fil hadas Allah zuwa da dole shakka hadasi ko biyar wala wannan abin yasa mutane suke ta wahala ka arwala ta kasa mun shakka ya ce kun baka arwala shi suka ce a ƙi a ƙa'idar shari'a ashaku mana alqin la la taqum shak ko ashaku lazul liqin duk abin da ake gashi nan shakka na yaqini ne to yaqini shakka wanda ko liqini daga ibn mubarak cikin malaman tabe wanda yake cewa in ka tabbatar da kayan arwalla yace kokonto diyan da yazo sai in ka iya rantsuwa da tawarwali isa ga maka kire ka tabbatar da tawarwali ha maka da baka kana shakka ne ita kun shakka ba ta tuliki ne na yi imani ba shakka na arwalla to yanzu magana warware ta an ya tawarwali ba tawarwali ba na kaza to wannan shakka ce nake tun na tabbatar da na wala wannan shakka ba ta kore iki ne magana ke shakka ba ta kore iki shi ta haƙƙi kawo ka mun kai da tsuwa ma da tawar wani kaga nan iya ɗan kama sauƙin yawan sake arwala na da ka yi musulma can kan an yaka wata babu ta a ko mara kace da ka shakka ma ko na ci ta ɓaci kuran kai tsaye hatta cikin mu'iziya da ya ta magana kukan ciki ya yi magana cikin abin da ke ra'ala yake cewa alƙaƙaratu shadida tujib rujuwa haka ke jami'a ziya alƙaƙaratu shadida tujib rujuwa alƙaƙara ma'ana kukan ciki mai ƙari ke ci iya wani tadar wata to wannan magana ta kawo ke yadda da suke ya ƙur kun ciki ya ƙara ce ta bawa Allah alhali in ciki ya ƙara iya masa da ƙara ba ka tubuta ba shi yasa hatta min iziya an gari ba kasanta sharin take cewa wa hada da'ifun a iziya kadiba wannan mai tashayin ita wannan magana cewa in ciki ya ƙara cewa magana ce mai rauni shi ma'ana in gariba ya rushe ta a shaɗin duk mai ziyar da ƙaramin gariba ya kawo na magana sai magana ce mai rauni to wasu suke ake wannan nasin kun daga cin ya ƙara a ce ba barwala shi kuma gariba sai ta kanta ziyar gariba kasanta ya maka bayanin ita mana magana ce mai rauni ba ta da wani dogara sai da kan cikin ya ƙara ya ce ba barwala ba ƙaran ciki bane ba fitar iska ce daga baya iska ta yi ƙara ko ba ta yi ƙara ba in ta saciya ta saciya ko ta yi ƙara shi ne amma shakka ta hoto ba ta hoto ba kun ba ta hoto ba sai na ka tabbatar ta hutu wani shi kenan kuma kare kana shi da shi kun ta hutu shakka ba ta ture ki ne mun bana kenan sai tun da kware akwai sauki na addini wajen wannan masu aiki da wannan kwanan kware da mutum ya ta Allah ya saki ya saki ya saki arwala sai ka tabbatar da ka arwala kun shi kenan musa ka ga arwala an ce misali ka arwala ka kare na tabbatar na arwala ne nake shakka an arwala ta ko an yi akwai ta ko babu ta yanzu matuƙa ban samu na yi iska ba ko na kawo tsari shakka ce nake ta wannan kuɗi na iyana amma da misali na tabbatar da na wutsari ko bayan gari ai na kwani bayan wutsari na yaro wala kuma baka yi ba ba bai ta tunda ka tabbatar da ka wutsari na tabbatar na jiban daki na tabbatar na jiban daki na wutsari za mu nake kokoto an ya bayan wannan shiga ban daki ni na ko ban yaro wala ba kuma baka yi ba ko sake ba kinnan menene aka anan ai aikin da yaqinin ka hadasi ma baka yaqinin ka wala yanda can arwala ba ta wuri ban kai kwanta hadasi ita ma shi ma hadasin kai kwanta arwala hadasi wannan ya ka ce babu arwala inda ka kwanta yin arwala amma ka tabbatar da ka hadasi shi ke nan a barka a wannan gakurin ba kai ba arwala ko ka sake arwala sabuwa sai a na ne yauwa sai ya ce almaniyu walmaziyu almaniyu walmaziyu ko maziyu duk abu ya ɗauka a mulaka walwadiyu ko wadi abinda yake bata arwallah wani masa wanka akwai mani hutar mani akwai hutar mazi akwai wadi tunda mani shi ya wuce wanka makan ya kai wuce arwallah makan to wannan abin da ya kawo da ya sa wannan abin cikin warware arwallah ya ce ga dalilin shi da ƙaunar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mazi kaji annabi ya yi magana a kan mazi ya ce fihil wudu a kan mazi a ko arwalla kina bayan ka ba wali ƙaunar bin abbas radiyallahu anhuma amma lamani fa huwa alladhi minhu al-ghusl wa amma al-madhi wal wadi fa qala اغسل اغسل ذكرك أو مذاكرا وتودى وضوءك للصلاة yace ibn abbas ke cewa annabi yake amma akwai murfi shi mani fa huwa alladhi min gusina ake wanka shi mani wanka ne ba kai ba Allah kadai ba amma madi da wadi yace ufsu zakarak ka wanki zakaranka al'auraka ko ta mazakirak ko ta zakarak to nan mazakir kamar jami na zakar abu akwai nasu karara akwai bambancin shi mazi wutsari idan ka wanke na wata wutsari kaɗai ta yi in ka wanke daidai wutan wutsari yawon yawon amma shi mazi wanke mahutar shi bata wadata sai ka wanke zaka yi har tsuwa wanka har tsuwa wanka wanke su hatta mazakirar wata ta wani unsayin a zakar unsayin sai ka wanke tsuwa wanka da zakarin gaba daya shi mazi wanke zakari kada bai wadata mazi hawaji akwai hadisin marfi kan hakan insha Allah kenan an aka hudu mazi a wanke dukkan al'aura gaba daya kullum sai ya ce ina ne wannan yau ya ce kenan kuma wata wadda uzu aka da an ka wanke al'aurar gaba daya yake arwala irin arwala ta sallah kuma arwala ba haƙi fi sanar sai a cikin abin da yake bata arwala ya ce annomul mustagar annomul mustagar barci mai yauni wanda baka sama abin da ake alladhi la yabqa ma'ahu idrak barcin da baka iya baka iya sanin abin da yake gaban yake kewayen ka baka san abin da ake ba shi baka idrak baka iya sanin abin da ake ciki ka ta yi gurin ma adam tamakkun maq'adati min al-ard kuma ka ta yi kuma takashin ka ba a ƙasa ba tare da rashin tabbatar da takashin ka akan ƙasa me ke so ne yake maka kenan barci in kana zamne ya so abinda akwai wani magana in mutum iya zamdan barci bai mata da wallahi haka zai zo maka magana zama ga bayani a ƙarshe insha Allah da ya ce maka barci wanda yake mai yauni amma wanda ta kashin ka bai zamana a ƙasa kinan in ya zamana tawarware ka ba tawarware bai kinan ko a maganar shi ko wannan magana ya cikin maganar magabata kan mas'ala ya ce ya wannan magana cewa barci mai yauni iya bata arwalla an ba mutum an ba a zamnabe yake kin an a zamne yake haka ba yace li hadith safwan bin asal radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idha kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathat ayyamin wa lalihim illa min janabati lakin من غائط وبول ونوم رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه سفيان بن عثمان yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya amuruna iya mana umarni idan kunna safara in muna bulaguro Allah nan zai shifafana kan mu hudda hufofin mu salasata ayyamin wa layalihinna dare uku da wuninsu wuni uku nan satan duza dare uku da wuni uku a bulagoro an ba mu dama ne kwana uku amma ci illamin janaba sai in janaba ce to idan janaba ce wannan dole ko da kai wanka amma inda ake aiki da wannan shawa lakita amma min ga'id da bayan gari wannan shine in kai ba zaka arwala in ka zo ba ka hudda hutu bai ka shawa kai a tsan kwana uku wa bolin ko ku tsari ne kai ka sake arwalla shi ma nan baka hudu kufi a kwana uku ko ko barci ka tashi ka barci na so ka maka gidan barci iya warware a walla ko a wannan nasan karara sai ce fa idza kana na'im jalisan in shi mai barcin a zamne yake mumkinan maq'adatuhu min al-ard ta kashi shi iya kan kasa a zamne la yantaqidu wudu'ahu Allah ba zarore ba wa ala hada akan wannan magana yuhmal hadith Anas za a doki hadisin Anas radiyallahu anhu Anas yake cewa Anas yake cewa kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isha al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un rawahu Shafi'i wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi wala fadda tirmizi bi tadri shu'ba yace yace a wannan hadisin Anas abin da ke ba labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace sahabban manzo Allah sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yantaziru salat isha al-akhira suna zaman jiran sallah ta isha ta kashe ma'ana sallar isha an ta isha ainihin magariba da isha ko Eh, kenan magariba in ce isha la'akara isha kenan suna jiran isha ga annabi ya janta hatta ta kafi karu usul har za su ga an gaje mana shi na kansu kenan suna an gaje kenan suna gingedi kansu ya faɗo haka kenan suna gingedi da haka kana kana an gaje kana abin ka ya faɗo suna haka na ya ce sun musul kuma su yi sallah in ta zo an zo a yi sallah a wannan hali wala yi tawadda'una ba sa yin arwala wannan ruwa ta imam shafi haka imam muslim haka abu dawud tirmidhi yace lafazin tirmidhi ta hanyar shu'ba yace laqad ra'aytu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuqizun li salat hatta la asma'u li ahad min qadilan thumma yaqumun fa yusalluna la tawaddu yace an sake cewa naga sabon manzon sallallahu alaihi wasallam guzurin sallah ana kada su sallah kamar tashi tashi tashi tada su aiki za a yi sallah guzurin sallah ana kada su tashi sallah kenan mutum bai nan ya ce hatta la'asama da hajjin katitan har naka halatta la'asama ya jimu har nakan ji shunkurin ɗayansu iya shunkuri sun ma ya komu falusallu wala tawata kuma su tashi su yi sallah ba tare da sake arwala ba قال ابن مبارك هذا عندنا وهم دروس wannan magana da aka ce suna irin kenan suna zamne ne ba kwanta ba suke shi ne ta bakwai da ce maka in barci ya bata arwala in ba a zamna kake ba kenan a zamne bai bata wannan shi ne fi'in sai da sai da sabbin albani rahimahullah ya kama ganin magabata ya ce magana ma ce suna zamne ya ce ba ya ce akwai nasi karar ya inganta kashi shari'a bukhari da musulun shirin hadisin da ya tabbata cewa yace yana yace yace me kace hatta kuma aljunuba na suna barci ma aljunub suna ke suna hadu aljunubin suna haduwa ma akan akan hakarin su ba magana ba zama ma har kwanci ma tana kwanci amma su da ba wannan to wannan magana ce an kace na zamanin to ko ruwa ta kama har kwanci suke kuma ce ya tabbata ruwa hadisi ka wallace suna kwanci suna kwanci ma kuma su yi barci ta karanta albanin ce wannan hasilin magana agama duka hadisi ba ta ba ibara da hadisi guda ko bangare guda yace gama wannan mas'aloli albanin ka ce yake rinjaye da ruwayoyi zahirai karara hadisan marfu'ai kurin masu tabbatar da barci ya bata arwala yace wannan magana kula ta inganta kahin a kawo maganar warware arwala wancan abin ya wakana na sun yi barci har a kwance da shi a walla ba amma matuƙa nashi ya zo na arwalla bayan barci zai magana ba ta kuram tun da komi daga baki zama asali ba ana amma daga baya ce ba sai da karara kullum za a bane karara da aje madan magabata cewa in dai an yi barci ya kawo asar na ibn abdulbar cikin shan mota mata imam malik ibn abdulbar ya ce da iya daga cikin masu sharban ya kawo koruwa tafasatta ne da cikin lokacin muramu da yake adam manzan ake cewa al'ainu ka isai fa idan nam abu talaka annabi yace ido shine abun alwaka shine madarbin dubara ido shine madarbin dubara daga ido ya barci madarbin zai saki kenan kuma yana yawa kana tabbas shi ne Allah da barake cewa da iya daga cikin masu ra'ayin barci in dai a zamanin ba ta rawalla yace wata ran a masallaci na juma'a suna zamane shi da wani a masallaci ibn abdul bar cikin shan motsa da yi ya ce suna zama da shirin bawa Allah mutumin ya yi iska kuma an shi karanta kita yi can suna gwada ya ce mishi ba da ma'ala ka je ka sake arwallah tsakanin shi da shi ya ce ya kai a kona ba da ke bata arwallah daga cikin gade hutu ni kun shiga shiga rantsuwa hada rantsuwa rantsuwa game da shi shi ba ya ce daga ya gano kuna inda ya barci ne ba wani zamani ko aina ne barci ne ko ba inda ka kashi baka na kuna gaskiya kawai ka yi shuru ka yi baka sa abin da aka yi ba a gehen ka a yi wani abin haraka da gaba ka ka tashi kun sake a lahiya kun lahiya kun sake a gaskiya lahiya kuma in dai ka barcin ka ji baka nan ka dawo kun sake ta kun shine abin da magana ma lahiya kuma gaskiya sai zawalul aqal abin da yake warware arwala akwai gushewar hankali سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء wa sawa'un qalla aw kathar wa sawa'un كانت المعادة ممكنة من العادة أو لا لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء yace gushewar hankali tana ɓata arwala yace sawa'u duk ɗaya ne in dai hankali ya gushe biljunun hauka ne misali irin bugun aljini aka ca ko walburin jaki abu da gama ko kurin su ma ce kai rashin lahiya ko wani bugu aka bige ka su ma ka ka hankali abin sakar ko ko ka sha na abin maye hankalinka ya wata abin da ko magani ka sha magani ya huta maka hankali ya ce sawawun kalla kasar inda hankali ya wuta su ma shan maganin bugun jini ka bugun jini ka ce kaɗan ko da yawa ne inda har hankali ya wuta ya ce wa sawa'un ka da maka alatin mumkin al'arar amala nan ba wa saɓani ko kana zamne ne ko kana shingide yace li anna zuhul inda hadda sabab abla gaban nawm domin ana magana kan barci kaza kaza yace inda ita su ma ita barci ma zama tayya inda haka su maka hankali ko shikenan ko kana zama kana kwanci wannan yace malamai hakan suka suka ittifaki ba sabani inda ka hankali ke wuta da su ma ko da bugun aljani ko da shawara magani ko da su hankalin ke wuta kudin nan babu sabani kowa ya yarda za a saki arwala in aka samu gushewar hankali gurin wannan shine magana ta karshe sai matsaya nan sai sabon magana ta shawar awar insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته